أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kama yau ashirin da uku ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau takwas ko goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi kamar yadda muka yi alkawari bayan gama littafin al'ubudiyya wallafar shekul islam ahmadu na abdulhalim na abdulsalam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi da izinin allah za mu dora musa sabon littafi kuma na malam ibn taimiyya da wannan littafin nasa shine a tuffatul iraqiyya fil amalil qalbiyya Fali ibn Taymiya ba bakon mu bane saboda haka a ka'idar mu ta yin tarjama kowane malami a ba da tarihinsa idan za a fara karanta littafinsa ba za mu shagalta da ba da tarihinsa ba domin mun karanta tarihinsa da tsawo muqaddimar al'ubudiyya da zamu yi iyaka wannan littafin nasa na at-tuhfatul iraqiyya littafi ne da ya rubuta shi domin ya bayani akan ayyukan da zuciya ke yi ayyukan da zuciya ke yi su ne ayyukan imani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su sun kai wajen saba'in da wani abu kamar yadda ya faɗi a hadisin bukhari al'imanu bid'un wa sab'una shu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العذى عن الطريق وإن الحياء من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيمان يا قس جداس بإن دورية ما في ɗaukaka mutum ya ce la ilaha illallah wanda kuma ya fi ƙasa a cikin gidaje da matakai na imani mutum ya ga ƙazanta ya kau da ita ko cuta a hanya ya kau da ita daga barin mutane sannan kunya tana cin imani to malamin taimiyya bai tattaro duka waɗannan al'amalul qalbiyya ba wato ayyukan zuciya sai dai ya kawo waɗanda suke na gaba gaba wanda mahimmancin su ya kai matukar a ambace su bai kamata in za a yi bayani akan ayyukan zuciya na imani ba ambace su ba sannan dalilin da ya sa malamin taimiyya ya taƙaita littafin shine zai faɗa mana a cikin muƙaddimarsa tambayarsa aka yi bukata ce ta zo wani ya ce ya rubuta masa to shi kuma wanda ya ce a rubuta masa ɗin yana cikin gaggawar buƙatar a bashi sannan shi ma malamin taimiyyar ya shagalta da wasu ayyukan ayyukansa suna da yawa a lokacin saboda haka sai ya zama abin da ya rubuta shi ya zama ɗan takaitacce domin ya dace da shi wanda yake buƙatar a rubuta masa ɗan sannan shi kuma da yanayin lokacin da yake da shi sannan mu sani kamar yadda muka ambata a lokacin da muke muƙaddimar al'ubudiyya a baya mafi yawancin littafan malamin kimiyya yana rubuta su da kani ba komawa yake yi ya duba wasu littafai ba in ka tambaye shi abu to shi ce ka ba shi lokaci sai ya zama ya rubuta shi da kayi ke rubuta wasu ma ya rubuta su ne a gidan yari lokacin da aka kama shi aka ɗaure shi a gidan yari da haka yake rubuta su to shi ne wannan sunan littafin a tuhfatul iraqiyya fil amalil qalbiyya a tuhfa kyauta ce ko tsaraba an ce a tuhfa ko tsaraba ko kyauta dama ya tsaraba kyauta ce ai ko ko ana baka tsaraba a matsayin siyakai in mutum ya baka abu a matsayin ka bashi kuɗi ne ya yi tafiya ya dawo ka ga ba tsaraba ya baka ba ka bashi sautu kenan sautu ko to a tuffa kyauta ko tsaraba التحفة العراقية وتتعرب العراقي في الأعمال القلبية أجمد أي كان دزوشي ياكي ما لمن سكي magana a kan littafin suka ce malamin taimiyya kai ba a gano dalilin ba a gano dalilin da ya sa alimamin taimiyya ya rubuta littafin sa suna at-tuhfatul iraqiyya ba ya danganta shi zuwa ga iraq sai dai abin da ake tsammani shine shi wanda ya ma malam ibn taymiyyah tambaya dan iraki ne kamar yadda littafin sa alaqiyatul wasitiyya tambaya ce aka masa daga garin wasit kamar littafin sa a risalatul misriyya tambaya ce aka masa daga kasar masar kamar littafin sa al-fatwa al-hamawiyya tambaya ce aka masa daga garin hama da makamantan haka to sai ya danganta amsar da zai bada zuwa ga gari kaga at-tuhfatul iraqiyya al-aqidatul wasitiyya al-fatwa al-hamawiyya sannan akwai ar-risalatu tadmuriyya wato saƙon da aka aika shi zuwa ga garin tadmur wannan kenan sannan wannan littafin ya tabbata tabbas malam ibn taymiya ya rubuta shi daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa malamin taimiyya ya rubuta littafin akwai almajirinsa babban almajirinsa al'imam abdulhadi a cikin tarihinsa da ya rubuta a kan shekul islam taimiyya ya kawo shi a cikin sunayen littafan da malamin taimiyya ya rubuta sannan littafin ya samu ayyuka haka daga cikin manyan ayyukan da aka yi a wannan zamanin aka ma littafin an masa ta hakiki ta hakiki shine a samo tsofaffin kwafi-kwafi na littafi sai a gwada su sai a tantance abin da yake daidai domin kai mai karatu a fito maka da shi a tsari mai kyau ta yadda za ka ji daɗin karanta shi shi na ke ce masa ta hakiki daga cikin malaman da suka masa tahqiqi akwai a wannan zamanin akwai al-doktor Yahya ibn Muhammad ibn Abdullah al-Hunaydi ɗaya daga cikin malamai profesa ne na aqida a jami'ar abin nan jami'a jami'atu Abaha a kasar Saudi Arabia kamfanin maktabatu Rushdi su suka buga littafin littafin yana da shafi 558 shi ne babban aiki da aka ba al'attafatul iraqiyya shafi 558 sannan daga cikin ayyukan da aka masa akwai mafi yawancin kwafin da ke hannunku a yau kwafin dr rabi'u muhammad rabi'u musa rijiyar lemu shi ma masa aiki ya dogara da aikin da shi wancan addoktor hunaidi ya yi shafi 103 sannan akwai bugun da aka yi masa bugun daru shari'a alkahira wanda ba su masa aiki sosai ba yana da shafuffuka 67 sannan kuma akwai an ambaci littafin an kawo shi baki dai a cikin majmu'ul fatawa wato littafan ibn taimiyya da aka tattara su aka kira su da majmu'ul fatawa kusan shi ne babban aiki da aka yi aka tattara littafan malam ibn taimiyya bugun da da aka yi wajen mujalladi arba'in da wani abu ne amma daga baya akwai wasu kamfanonin buga littafi kamar da ibn hazbin da suka matsa littafin ya zama mujalladi ashirin to sun ambace shi a juzi'i na a juzi'i na goma mujalladi na biyar a maktabatu a daru ibn hajjin to waɗannan suna cin ayyukan da aka yi ma littafi sannan bayan haka malamin taimiyya ya bi wasu manahij guda shida kamar yadda a doktorul hunaidi ya tabbatar a cikin aikin da ya ma littafin cewa malamin tamiya ya bi wasu matakai guda shida wajen rubuta littafin nasa mataki na farko shine itimaduhu ala kitabillahi al-aziz alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi malamin tamiya babban abin da ya dogara da shi wajen rubuta wannan littafi na atufatul iraqiyya shine littafin Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma a matsayin sana tushen komai duk abin da ake nema to ana komawa da cikin alkur'ani mai girma wannan shine manhajinsa na farko sannan manhajinsa na biyu ikimadu ba'da zalika ala sunnati nabawiyyati sahiha malamin tamiya yana kawo hadisai hadisan kuma ingantattu duk da ba duka hadisan da ya kawo suka inganta ba amma dai mafi rinjayen hadisan da ya dogara da su ingantattu ne kuma shi a wajen sakila duka hadisan da ya kawo a itikadinsa shi malam ibn taymiyyah hadisai ne da suka inganta mataki na biyu kenan mataki na uku yastadillu ba'da zalika bil athari al waridati an as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan lil kitab sannan yana kafa hujja da da maganganun sahabbai da tabi'ai da kuma atba'u tabi'i shine mataki na uku manhajinsa na hudu shine yasta'nisu ahyanan bi aqwali mashayikh as-sufiyyati kal junayd wa ghayrihi al muwafiqati lil kitab was sunnah yakan kama ganganin malaman sufaye in sun dace da alqur'ani da sunna sannan na biyar yastadillu bil adillati al aqliyya yakan kawo dalilai na hankali a matsayin abin da aka yarda da shi ana wasu wasu aya ba ta isa su hadisi bai isan su ka kawo musu ka ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce ali ya ce ibn mas'ud ya ce ibn umar ya ce sai ka kawo musu kwakwalwa su kwakwalwa sukan imani da ita so da kan ka kawo musu abu na hankali sai su kama ka musu kwatance ka buga musu misali to sai ka ga sun yadda to yakan kawo wannan a matsayin mataki na biyar a manhajinsa na rubuta wannan littafin sai manhajinsa na shida kuma na ƙarshe shine sashidu fi ba'd al ahayin li kalami bi abyatin min ash-shi'r wani zubin kuma zaka je kan kawo wasu baitota na waƙe baitota na waƙe ana kafa hujja da su a matsayin dalilai da suke tabbatar da wata mas'ala da ake son a yi magana a kanta wala yansibuha ila qa'iliha so tari malamin tamiya bai cewa ga wanda ya baita zai ce kama kila fi shi'ir sai ya kawo to waɗannan su ne abubuwa guda shida da ibn taymiya ya gina littafin sana'at tuhfatul iraqiyya akai kuma kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga littafin domin kamar yadda muka ce baya buƙatar wani takdimi shi malam ibn taymiya domin mun masa tarihin sa a baya a karatun littafin al'ubudiyya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مقدمة ابن تيمية قفن دكي هنونكو نمال الرابع daga ƙala shekul islam taimiyya shafi na biyar daga nan za mu fara wannan bayanai ne na shi malam rabi'u da ya kunsa a shafi na uku zuwa shafi na hudu shimfiɗarsa ce da ya yi ta aikin littafin da ya yi mun gane ai amma maganar ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ta fara ne daga shafi na biyar yace alhamdulillahi wahdahu yabo ya tabbata ga Allah shi kadai kamar yadda aka sha ambata mana alhamdu yabo da ambato mai kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala al-imam suyuti rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa al-iqli في استنباط التنزيل يتشي كتشي الحمد لله يا فكتشي أحمد الله الحمد لله كنا كيبا شيء يبان da kalmomi masu kyau kalmomi masu tsada kalmomi masu gwaɗi kalmomi waɗanda su kasance masu tsarki na jinjina da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine sai ka ce alhamdulillah shi yasa malamai suka ce baya halarta a kalli wani sai a ce alhamdulaka wani ya burge ka ya maka abin arziki sai ka ce alhamdulaka a baya halarta wannan wannan ibara ba ta halarta a ce ma kowa sai Allah alhamdulillah wassalatu Allah yi salati salatin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda aka sha ambata mana idan ka roƙa cewa Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ay taqlubu minhu an yadhkurahu fil mala'i al-a'la wa yusni alayhi kana roƙon Allah madaukakin sarki da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'i al-a'la a jama'a maɗaukaka jama'a maɗaukaka waɗanda suke can sararin suke samaniyar Allah mala'iku da annabawa Allah ya ambace su Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su sannan wa yusni alaihi sannan ya yabai shi yasa suke cewa salatullahi ala abdihi zikrun wa sana'u wa salatul abdi ala ghairihi talabun wa du'a'u ka ce Allah ya ma wani salati to kana roƙa ne kana roƙon Allah ya masa ne amma shi Allah yin da zai yi shine ya ambace shi kuma ya bai an sha buga mana wannan misalin yau ko shugaban ƙasa ya yabe ka to kana jin daɗi kai ƙasa ma da shugaban ƙasa gwamna ya yabe ka a gaban manya-manyan abin nan ɗinsa ma'aikatansa waɗanda ya yarda da su sai ka ji daɗi sai a fitar da wata jarida kawai sai kana karanta jarida ko a gidan rediyo sai ka ji an ce ai gwamna ya faɗi kaza game da kai ko shugaban ƙasa ya faɗi ya faɗi kaza game da kai a ambaci sunanka shi yasa ubayyu ubayyu radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ubayyu ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah maɗaukacin sarki ya umarci ni da in karanta ƙur'ani ka ji inna Allah amarani an aqra alayka alqur'ana Allah ya umarce ni cewa kai ubayyu in zo in yi karatu ka ji karatu na alqira'atu ala shaykh ita ce ka yi karatu a gaban malamin ka ya ji ka asali dan yi ma gyara amma kaga ubayyu ai ba gyara zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma nan wani matsayi ne Allah ta'ala yake son ya ba ubayyu kasancewa sa masanin alqur'ani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi ya je ya karatu a gaban ubayyu shi ubayyu ba cewa annabi sallallahu alaihi ya karatu a gaban sa yafi yafi dauka hankalinsa ba shi ce wasan mani Allah ya kama sunana ya ambata ya ce ubayyu manzo sama ya ce i ya ce e Allah ya ce kai ubayyu fa baka sai ubayyu ya fashe da kuka saboda daɗi Allah ya ambace ka kai ba karamin daɗi bane kuma ambato na yabo domin Allah ya ambaci wasu amma ambato na halaka ya ambaci fir'aunu ai a qur'ani a wurare da yawa ya ambaci hamanu ya ambaci qarunu ya ambaci abu lahabi ko sannan ya ce ya ayyuhal kafiru biya ambace su amma ne ba bi sana'i ba bil hijai ya ambace su amma ya kushe su ya soke su kila ma ya la'ane su to Allah ya ambace ka yabe ka shine ake ce masa as-sala to wannan abin da kake roƙon ma annabi sama kenan kullum Allah ya dada ambatansa ya dada yabansa fil mala'il a'la a can wajen jama'a waɗanda suke maɗaukaka wassalamu sannan amincin Allah ya tabbata alaman la nabiyya ba'dahu ga wanda babu wani annabi bayansa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi al'allamatu siyut al'allamatu tahawi rahmatullahi alaihi a cikin aqida sai na cewa wa kullu da'wa nubuwatin ba'dahu fa kufrun wa dalalu duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne an masa wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kafirta kuma batacce ne shi mutum ya kasassaba ya ce shi annabi ne bayan annabi sallama to kafirci ya kafirta ya fita musulunci sannan kuma ya bata alhamdulillah shi ya sake cewa yabo dai ya tabbata ga Allah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu muna neman taimakonsa filin nasta'inu ana amfani da shi a ce nasta'inuhu sannan ana cewa nasta'inu bihi akwai nuskar da nahmaduhu ya ka nahmaduhu akwai nasta'inu nasta'inu alhamdulillah nasta'inuhu ko to nasta'in shine neman taimako shine abin da kake ambata kullun a sallah kake cewa ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullah ibn Abbas ya ce masa ne ya ce masa wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah duk wanda Allah ya taimake shi kana da akwai wanda kuma zai zai cutar da shi duk wanda Allah ya gama ya taimakonsa to ya gama samun taimako wa nastaghfiruhu sannan kuma muna neman gafarar sa muna neman gafarar sa muna neman ya gafarta mana wa nastahdihi sannan kuma muna neman ya shiryatar da mu shiriya Allah subhanahu wataala ita ce ya datar da kai ya sa abin da kake koya na addini ka zama kuma kana aiki da shi domin akwai wanda suke koya kuma ba sa aiki da abin da suke karantawa to ya zama aikinka ya dace da iliminka iliminka ya dace da aikinka an yi wasiƙa amaluka ilmak wa an yi wasiƙa ilmuka amalak iliminka ya dace da aikinka sannan aikinka kuma ya dace da iliminka ba za ka yi wani aiki ba sai da ilimi sannan kuma ilimin in ka yi shi sai ka sa shi a aiki wannan ita ce ake ce mata hidaya to hidayar da kake roƙa a wajen Allah hidayatu tawfiqin kenan Allah ya datar da kai ya sa ka ka dace ka shiryu kuma ya Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki man yahdillahu fa huwa al-muhtadi haka Allah ta'ala ya ce duk wanda Allah ya shiryatar da shi to shine shiryayye shine shiryayye wa na'udhu billahi min shururi anfusina sannan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu kai kana da sharri ni ma ina da sharri daga cikin annafsu kullun inna an-nafsa la'ammaratun bis-su ran dan adam yana umarta su da mummunan aiki shi yasa daga cikin abokanan gaban mutum manya akwai ransa nafsi ila ma darrani da'i tusibu alami wa auja'i كيف احتيالي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي ranka abocin gabanka ne kuma kullum kuna tare kuma abocin gabanka ne kana san shi kaga da daɗi a ce ga wani yana gaba da kai kai ma baka san shi yana kin ka kana kin shi kenan ka huta amma yana kin ka kai kuma kana bala'in san sa ya za a yi rayuwa ta daɗi to haka rai yake to shi yasa kake roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin kanka wa min sayyi'ati a'malina sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga sharrin daga daga munanan ayyukanmu wannan min din ba tab'idiyya bace bayaniya ce ba daga bane a'a ka tsare mu ka tsare mu sharrin ka munanan ayyukanmu ba wasu daga ciki ba ba kana roƙon Allah ya tsare ka daga wasu sharrura ba ne daga wasu munanan ayyuka a duka shi yasa akwai riwaya ta zo a cikin khutbatul haja din babu min babu min din in ka ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina sannan min sayyiati a'malina akwai duka man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryatar da shi ba wanda ya isa batar da shi duk wanda Allah ya shiryatar da shi to ba wanda ya isa in ka samu shirya Allah subhanahu wa ta'ala to in duk shugabannin bata na duniya za su taru a kanka ba za su iya batar da kai ba a ce shugabannin batan kowane zamani da aka yi tun daga zamanin annabi adam alaihi salam har shugaban batattu da za a ƙarshen duniya su zo su taru a kanka su ce sai sun batar da kai in Allah ya riga ya shirya da kai ba su isa su yi tasiri akan su batar da kai ba wa man yudlil fala hadiya la a gefe guda kuma duk wanda Allah ya bata ba wanda ya isa ya shiryatar da shi ko shuwa ko su ko waɗanne irin masu shirya suke neman su shiryatar da shi ba za su wannan wannan khutbatul haja din ita ce annabi sama ya taba karanta ta da wani mutumi kafiri ya zo wajensa ya zo yana miyagun maganganu a game da annabi sama ya ce manzo sama mahaukaci ne a gaban annabi sama ya zo ya ce ma manzo Allah sama majnunu kai mahaukaci ne shi kenan sai manzo sama ya masa shigo ko sai ya ce masa innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ي... هيا كي قرشي هذا شيء متمنى يتشي يتشي كاي ونن با مغنى ما هو كتشي بتشي كنت كنت بتي كما دا مغنى ما هو كتشي با ومن يضلل فلا هادي له دو وند الله يبتدشي با وند يسي شغي تدشي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا وباب أبن بوتا دقسكا في الله ما لم يسنا دساباني أكم سا ضميري نجمعي أوجن شهادة suna cewa shahada ba kama wani yanzu ban san abin da ke cin zuciyarka ba ita kuma shahada a zuciya take in ka ce ashhadu an la ilaha illallah kanka kamawa ba wanda yake sanin abin da ke zuciyar wani wasu suna ganin ana yi wasu kuma suna ganin ba a yi to shine wa nashhadu an la ilaha illallah kuma muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kada yake ba shi da abokin tarayya kaga kalmar shahada kenan da a cikin wannan khutbatul haja din ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كما منا شيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده باوا شيء لفظ سونا محمد شما دق حمد حمد يبو شيسا محمد أي الذي يحمد وند أتشي يبنسى شايبكينا شيسا سوننسى أحمد سوننسى محمود سنن سوننسى محمد وشق له من اسمه ليذله فذو العرش محمود وهذا محمد حسان رضي الله عنه يتي الله تعالى يتاج سونا النبي صلى الله عليه وسلم ليذله دومين يحوق كدرجة من زن الله صلى الله عليه وسلم فذو العرش محمود وهذا محمد الله أبنجد العرش حميد شايبني وهذا محمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمد Muhammad Ahmad sunan Muhammad ya zo a cikin Alƙur'ani a wurare an maimaita shi sannan sunan Ahmad ya zo a wuri ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam taru kaifa yudafi kaifa yadfa'u Allahu anni adha quraishi musammunani muzammaman wa ana Muhammadun yace ba kwa ganin yadda kullum Allah ke tunkuɗe min cutar wadda Qurayshawa suke min sai su rika ce min muzammam muzamman muzamman shakushe kenan shakushe wanda ake kushe shi wannan abin nan imra'atu abi lahab ummu jamil wanda Allah ya ambace ta a cikin alqur'ani wa imra'atu hammalat al-hatab to ita ce sai ta zo wajen annabi sama tana baiti tana cewa muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina ce muzammaman abaina ta ce kai ne mu zammamu shakushan banza a baina mun ƙi bi ka wadinahu qalaina sannan addininsa mun ƙibinsa mun kaurace mu addininsa wa amrahu wa asaina sannan ko mun saba ma lamarin umarninsa duk abin da ya ce ne in ya ce mu je gabas to yamma za mu tafi to shine sai manzon sun ya ce alam taro kaifa yadfa'u Allahu anni aga quraish yusammunani muzammaman wa ana muhammadun ce ba ku ga yadda kullum Allah ke tunkuɗe min cutar wadda ƙurayshawa suke min ba sai suna ce min muzammam shi yasa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi banza malam ibn hajar rahmatullahi alaihi ce duk wanda ya zagi annabi ba shi ya zaga ba ya zagi banza ya zagi banza amma kuma sai an kashe shi abin da ake malam ibn hajar yake nufi zagin ba zai cutar da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya riga ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi Allah bai yabi wani bawa daga cikin bayinsa ba kamar yadda ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana cin khasa'isun nabi abubuwan da Allah ya keɓe annabi sama da su yabo na musamman da ya rika masa ba wani daga cin bayan Allah da ya sami yabansa amma duk wanda ya zagi Allah sama ya ɗauki darajar manzo Allah sama ya kai ta ƙasa to ba zai kwana a duniya ba a ƙa'idan musulunci ko ya tuba to sai an kashe shi idan musulmi ya yi kasassaɓa ya zagi annabi sama sai ya ce ya tuba sai ya ce to shi kenan ka je wajen Allah Allah ya karɓi tubanka amma a duniya sai an sai an kashe ka ka kawo ma kanka ƙarshen rayuwarka ta duniya shi kenan in ya tafi wajen Allah in ya tuba shi kenan in ya tuba za a masa sallah ko ba za a masa sallah ba in ya tuba kauli rajihi a masa sallah amma duk mutanen kirki kar su zo sallah shi a bashi da mutanen gari kawai in sun zo in sun so ma su yi ruku'u da sujada da a sallar jana'iza sun suka sanin makansu da shi shi ma ya samu makai saboda ya zama darasi ga wasu saboda annabi su sama ba abun wasa bane idan kafiri ana zama amana da shi kafirin amana kawai sai ya zagi annabi sama to ba amana daga rana ba amana ya nuna maci amana ne shi annabin mu zai zaga shi ba ba zai kwana a duniya ba to kaga annabi sama kenan abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne annabi su mai a hadisi sai ya ce la tutuhuni kama aqratin nasara ibn maryam walakin qulu abdullahi wa rasulu innama ana abdullahi wa rasulu kan ku zake wajen yabo na din yaban da zaka ma annabi sallallahu Allah ya gama masa shi yasa in zaka rera baiti na yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka koma qur'ani ka dauko yaban da Allah ya masa kai shi yasa alfazazi ya ce زن القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستحيل وجائز هكا الفازازي يتأتي شغينيا yace zinil qaula in hawalta madha muhammadin yace ka auna abin da zaka ambata idan zaka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu a kowace magana akwai mai kyau akwai akwai wadda bata halasta ba akwai wadda ta halasta akwai wadda bata halasta ba to in ka zo yaban annabi sallama koma qur'ani ka dauko yaban da Allah ya masa kasa yabe shi da kyawawan dabi'u ka dauki dabi'u Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin azim ka dauko wannan fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك duk waɗannan yabo ne da Allah ta'ala ya annabinsa sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sallallahu dole akwai alaihi a kofin malaga babu sallallahu alaihi ko akwai a naku idona ne yawwa akwai alaihi kusa صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Allah maɗaukacin sarki ya sake masa salati dai da shi da iyalansa idan an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallama humul ladina tahrumu sadaqatu alaihim sune wanda bai halatta su ci sadaka ba wanda bai halatta su ci sadaka ba malamai suka ce to su waye su sai suka kasu gida biyu wasu suka ce banu abdul muttalib wasu kuma suka ce banu hashim wanda suka ce banu abdul muttalib kaga sun tsuke abinci na gidan abdul muttalib shi ko abdul muttalib ya haifi yaya sun kai sha daya abdul muttalib ba baban baban annabi sama kakansa to ya haifi yaya sha daya wasu daga ciki sun riski annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi wasu daga ciki sun riske shi ba su yi imani da shi ba wasu kuma ba su riske shi ba cikin waɗanda ba su riske shi ba akwai baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato abdullahi a cikin waɗanda suka riske shi suka yi imani da shi akwai hamza akwai al'abbas sannan a cikin mata akwai safiya cikin waɗanda suka riske shi amma Allah bai azurta su da imani ba akwai akwai Abu Lahabi Abu Lahabi ai dan uwan baban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Abu Talib baban Sayyidina Ali radiyallahu anhu waɗannan sun riske Annabi sama amma Allah bai azurta su da imani ba a cikin su kuma sai suka bambanta su biyan ɗaya bai yi imani ba amma bai yi yaƙi da annabi sallama ba kai kariya ma ya riƙa bashi ɗaya kuma zara kan sakali ya yi shi ne farkon wanda ya fara bayyana masa adaba shi ne abu lahab kaga yadda Allah ta'ala ya yi manzo Allah sama nau'in mutane tun a cikin danginsa kala kala shi kuwa al-abbas bin abdul muttalib sai Allah ta'ala ya bashi ya zama dattijo kuma har ya musulunta ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi sama ya riga shi rasuwa idan ya zo sai manzo Allah sa ya ce haza anni falyurini nasu a'mamahu ce wannan shine babbana wasu ma su kawo babban su irin shi sai al-abbas ya ji daɗi wata rana manzo sa ya ce masa yace ma Umar radiyallahu an yace amma sha'arta anna amma ar-rajul sinu abihi baka san babban mutum a matsayin babansa yake ba kaga duk wannan darajojin al-Abbas to waɗannan su ne to su da ƴaƴansu waɗanda suka musulunta su ne alun nabi sallallahu alaihi wasallama wannan gidan wasu kuma suka ce banu hashim to banu hashim kaga ta ɗibo kenan da yawa shi ma hashim yana da 'ya'ya daga cikin 'ya'yansa akwai abdulmuttalibi shi shi aka fi ji to akwai kuma wasu gidajen daban to amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa an ce alun nabi sallallahu ana nufin banu abdulmuttalib wato daga kakansa zuwa ƙasa su ne abdulmuttalib amma da sharaɗin me da sharaɗin imani in mutum in mutum in mutum in mutum bai yi imani da manzon sama ba to ko yana cikin dangin annabi sama to ba abin da yake da shi na daraja bai da wata daraja eh bai da wata daraja bai da wata kima wa sahbihi sannan da sahabbansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sune waɗanda suka cika sharuɗa uku ba a kiran mutum sahabi sai ya cika sharuɗa uku الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام صحابي شيني wanda ya haɗu da annabi salama ba gani da ido bai haɗu da shi domin akwai sahabban da makafi ne basu ga annabi salama ba abdullahi ibn ummi maktumin bai taba ganin annabi salama ba amma kuma ladanin sani bai taba ganin sa da ido ba amma kuma yana tare da shi sannan na biyu ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya mutu yana musulmi in mutum ya cika wannan sharuɗan shi ne ake ce musu sahabi su ne ake haɗa su da annabi sallama da alinsa a musu salati wa sallama kuma Allah ya aminci a gare su tasliman aminci wanda yake mai girma babba Allah ya ba su aminci taslimin Allah akan ka shine Allah kai ya shigar da kai wuta ya kubutar da kai ce shi yasa daga su daga cikin sunayensa akwai as-sala as-salam sunan Allah amma ba'du malamin jami'a ce bayan haka fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi a'mal al-qulub waɗannan wasu takaitattun maganganu ne da zan yi su fi a'mal al-qulub a game da ayyukan zukata kaga da kansa yace kalimatun mukhtasara في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال ونند أكي شي مسو المقامات سوفاي سنة مسو المقامات سوكا سامس ونند سنة والأحوال دكما أحوال العلامة القشيري رحمة الله عليه السلة رسالة القشيرية yake cewa abin da ake ce ma almaqam ma ya tahaqqaqu bihi al-abdu bi munazalatihi min al-adadi mimma yatawassalu ilayhi bi naw'i tasarrufin wa yatahaqqaqu bihi bi darbi tatallubin wa muqasati takallufin yace abin da ake ce ma maqam shine abin da bawa idan ya haushi ya rika wasu ladubba zai kai zuwa ga inda yake sanya kai na bautar Allah maɗaukacin sarki bi nau'i tasarrufi ta hanyar yin wani aiki wa bi tahaqquqin wa yatahaqqaqu bihi bi darbi tatallubin sannan ya samu tabbatuwa ta hanyar wani nau'i na nema a wajen Allah wa muqasati takallufin da kuma matsa ma kai wajen bauta shine maqam ayyukan da za ka yi ta yi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan nan na zuciya ne tsantsa ko ko suna da alaka da gaɓoɓi ko ko suna da alaka da harshe su ne ake ce musu maqamat su kuma al-ahwal al-ahwal jam'i ne na al-hal shi kuma sai ya ce ma'anan yaridu ala al-qalbi min ghairi ta'ammudin wala ijtilabin wala iqtisabin shi kuma hal a wajen su shine abinda in kai makami sai Allah ya baka shi in ka zama mutumin kirki to sai Allah kuma ya ƙara maka والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا duk waɗanda suka shiryu suka matsa ma kansu suka shiryu zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu shiriya wa atahum taqwahum kuma sai Allah ya ba su taqwa duk lokacin da ka zama mai bautar Allah ka matsa ma kanka a wajen biyayya ga Allah to shi kuma Allah sai ta ƙara mai da kai nashi wa ma taqarraba ilayya عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه annabi sama ya ce Allah ta'ala ya ce bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni da wani abu da na fi so fiye da aikata farilla in ka aikata farilla ka tsara farilla kana yin farilla yadda Allah ke so to Allah shi kuma zai taimake ka kai nafila in kuma ka riƙa nafilfili to sai Allah ta'ala ya sa ka ka zama waliyinsa kun ji yadda ake zama waliyi ba sai wasu sun taru sun naɗa ka ba an yi biki ko a riƙa sa ranar da za a riƙa tuno ka ba ka buƙatar wannan waliyi a wajen Allah yake Allahu alamu bi awliyaihi Allah shi san masoyansa iyaka kawai idan Allah ta'ala yana son ya koyar da mutane darasi ya nuna darajar wannan bawan a cikin mutanensa shi ba mutumin bane zai zo yana tutiya ce ni waliyi ne ko ya ce diya ba mutane aljanna ko ya ce duk wanda ya gan shi ya shiga aljanna wanda ya ga wanda ya gan shi ma dan aljanna ne ba haka wasu suke faɗi ba shi wanda ya ganni dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya ganni ma dan aljanna ne haji wannan ka sassaba dan Allah ko manzon sama ya ce duk wanda ya ganshi ya shiga aljanna manzon sama ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni shine dan aljanna wanda kuma ya saba ni shine ya ki shiga aljanna amma wani ya ka sassaɓa ya ce wai shi shi dan shi ya ba ka aljanna in ka gan shi ma ka shiga aljanna ran nan nake jin wani wani wani wani wani irin masu wannan ka sassaɓar kun san ta yawaita yanzu a cikin al'ummar mu ana ta ƙara yi su yi waƙa su yi abubuwa da yawa ya ce sakare wawa kana ta wahala wai kana sallah kana azumi wai kana neman aljanna ga aljanna shi ka zo ka buwa ne ya faɗi sunan shi ya ce ka zo ka bi shi ya ce ka bi shi kawai shi kenan aljanna ce mu yan kaza wallahi talla in dai ka bi mu ko ka ce ba za ka shiga aljanna ba sai mu kamo ka dole ka shiga da an kwa za mu sa maka sai ka shiga aljanna in ka bi mu hariya za a shiga aljanna da an kwa kaga kishiyarta kenan za ta kai ka su kai ka su baro ko su kai ka ku haɗe ai ba za su baro ka ba haɗewa za ku yi a can Allah shi kyauta to shi shi ne wannan to shi ne hatta yake cewa fal ahwalu mawahib wal maqamatu makashi su ahwal kyaututtukan Allah in ka ba Allah sai Allah ya baka shi wal wal maqamatu makasib su kuma maqamat dinnan aiki za ka yi tuku shine wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwa wanda ya matsa ma kansa ya ba Allah sai Allah kara masa shari'a in ka tsara nafila farilla sai Allah ya azurta ka da yin nafila idan ka tsara nafila sai Allah ta'ala ya rike ka a matsayin waliyinsa masoyinsa sai ya zama jin ka ba zai zama yana jin abin da Allah bai so ba shine shine wani wani daga ciki yake cewa yace waliyun yukhalifu sunnatal ahmadiyyati ولي يخالف سنة الأحمدية وفي هذه الأيام من كثرة الخطر ولي أنا تأوى سنة سنة كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم شيء أبا ولي بني ai waliyi shine farkon wanda zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne waɗannan maqamat har shi ne ya ƙara bayani yake cewa wal ahwalu ta'ti min ainil judi wal maqamat tahsulu bi fadli al majhud kullun ahwal kyaututtuka ne daga Allah sai ka ba Allah sai maka kyautar su amma maqamat zagewa za ka yi ka zage dantse ka ji Allah shine maqamat to su ne nan gashi nan malamin jami'a sai ya ce allati qad waɗanda watakila za a iya kiransu kage yana so ya nuna maka cewa asali is ilahi ne na sufaye kaga wannan adalci amma dama akwai su a musulunci wasu daga ciki domin sun kirkiro wasu waɗanda kuma ba su da asali akwai waɗanda za ka ga sukan kasu irin su hazan ba inda musulunci ya ce ka zauna kai ta hazanu hazanu damuwa kenan a musulunci ma cewa yi ka roki Allah ya tsare ka daga damuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa hiya min usuli imani waɗannan al-maqamat din da al-ahwal din suna cikin tuwasin imani wa qawa'id ad-dini kuma suna cin ka'idojin addini da ayyukan da suke na zuciya da za ka yi zuciyarka ta tsarkaka ka zama bawan Allah ai suna cin usulul iman suna cin tuwasin imani wanda annabi sama ya ta bayanin su al-allamatul baihaqi rahmatullahi alaihi ya tattara su gabaki ɗaya ya sa ma littafin su al-musannaf fi shu'abil iman mujalladi tara duk akan waɗannan yake bayanin su al-allamatul qazwini ya zo baya bayansa ya yi ikhtisarin su ya sa ma littafin sa mukhtasar shu'abil iman wato gidajen imani to ga misalansu mislu mahabbatin lahi wa rasuli kaman san Allah da manzansa ka gani ko abu na farko ke dama soyayya ina take a zuciya take wattawakkuli ala Allah da kuma dogaro ga Allah dogaro shi ma ina yake a zuciya yake wa ikhlasi dini lahu da kuma tsantsance addini ga Allah subhanahu wa ta'ala wa shukri lahu da kuma gode ma Allah kun gaji yana lissafo mana wasu daga ciki wa sabri ala hukmihi da kuma juriya akan hukuncin da Allah ya yanke maka a rayuwa mai daɗi ko mara daɗi wal khawfi minhu da kuma tsoron Allah wanda shi ke sa ka ba za ka saba ma Allah ba war raja'i lahu da kuma fatan da kake na samun lada a wurin Allah wanda ke ingiza kai tunkuɗa ka zuwa gabe zuwa ka bauta masa ka masa da'a wa ma ya zalika da kuma abubuwan da suke bin waɗannan akwai wasu abubuwan da yawa da suke bin waɗannan malam ibn al-imam abu isma'il al-harawi abu isma'il al-harawi abdullahi al-harawi al-ansari rahmatullahi alaihi shine rubuta littafinsa shi kuma ya samu suna manazilu sha'iri fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yi magana akan waɗannan ahwal ɗin da makamat baya bayansa da yawa al-imam al-qayyim shi yazo ya dauki wannan littafin shi ya masa sharhi ya masa ta'aliki ya masa naqdi ya sa masa madarijus saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai da ya kawo su guda 96 manzila manzila kun gani kaga ahlus sunna akwai wanda ya kai su bayanin tsarkake zuciya a shi tsarkake zuciya ba shi wani a dauke ka aje a saka a cikin wani lungu a hana ka ci a hana ka sha ka baka ganin haske ba ka halartar salatul jama'ati wannan wallahi tallahi ba tsarkake zuciya kake ba tsantsama zuciya ka kake yi tsantsama ta kake yi ba tsarkake ta ba kana tsantsama ta shine fa duk yake kaiwa a ce mutum ya shiga cikin wannan duhun kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu mutum bai ci abinci ba sai dai aka bashi cokali na ruwa shikenan kawai sai ya fito sai ce ya ga Allah sai ce shi ma zama Allah sai ce komai ma Allah ko duk wannan abubuwan da ake faɗin su ga sunan ana ta su a waka inda an faɗa ma mutane suna jin ba su yadda ba to ga ana ta su a waka ana zagin Allah kai mutane yanzu suna ji kowa na ji ana tura mutane a waya to shine wannan اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان wanda ya jawo ne wannan rubutun shine ba'adu man aujaba Allahu haqqahu wani daga cikin mutane wanda Allah ya wajabta in tsare masa haƙƙinsa kaga dan uwa addini kenan min ahli imani daga cikin ma'abuta imani wato musulmai wato wani ne ya nemi in yi masa wannan rubutun wastaqtabaha ai wa talaba kitabata hakinan minni kuma ya nemi in rubuta masa wannan littafin kun ga mafi yawancin malamai haka suke yi wasu ke neman su ce kaga mai risala wani ne ya ce rubuta masa littafin risala wani ne a shehu maharaj a shehu maharaj malami ne malami ne yana karantar da almajirai yana karantar da yara karatun qur'ani yana da kutta makaranta allo haka yana karantar da yara shine sai yazo sai ya ce ma malam mai risala alaga ta malam kaga ina karantar da yara karatun qur'ani zalla tun daga baki su san wasilla su tattashiya su fara karatun zuku har su hadda har su zama gangara to shine nake son in hada musu bayan qur'ani kuma su san yadda za su rubuta ma Allah domin kada mutum ya zo ya zama gaji ga qur'ani amma ko bai san komai ba lokacin sallah ya kawai sai haka ya kai haka ya kalli sama ya haka ya nuna daya wai ya gama sallah ce so da tsabagen jahilci kuma ga qur'ani a kansa kullum zai sai ya ce maka an faɗi wa aqimu salatu kaza a qur'ani ya zai kingo maka ya ce an faɗa a sura kaza an faɗa a sura kaza an faɗa amma kuma bai sallah haka da a ran mumin da take Allah shi kyauta to shine ya ce masa don Allah ya rubuta masa wannan to shine sai ya rubuta masa littafin risala ai ƴan yara aka rubuta ma risala ƴan yara su ne malamin risala ya rubuta musu ya rubuta littafi don su to kusan da haka zaka ga bayin Allah malamai wasu suke neman don Allah su ce don Allah ka rubuta malam ka rubuta littafi kan kaza ko ka rubuta mana littafi kan kaza shi ya rubuta shine wastaqtabaha ya nemi a rubuta masa wa kullum minna ajlanu duka mumin muna cikin gaggawa shi yana cikin gaggawa a rubuta mishi in bashi ni kuma ina cikin gaggawa saboda wasu ayyukan sun sha min kai shine kullum minna ajlanu kowanne daga cikin mu cikin gaggawa yake ni gaggawa in yi in gama in bashi saboda in ci gaba da sauran ayyuka na kai ya tsare ni wannan kuma ita ce rayuwar malanta malami na Allah baya rasa abin yi kullum shi yasa zaka ga wasu malamu ba su gama wani littafin kana cikin wani littafin kana rubutawa sai kuma wata bukatar ta taso sai ka aje wancan ba wai son zuciya bane yake za a yi haka a'a bukata ce kana rubuta wani littafi kila kai ka sa kanka kai ya kamata a yi sai kuma wani ya zo da wata bukata ce wallahi Allah ga su malam a rubuta littafi kan kaza saboda ga kaza can na faruwa to kaga za ka aje wanda kake yi sai ka shiga wannan to shine nan ya rubuta masa to daga nan ne zai ce fa a kulu mu kuma fa na kifi huna sai qabla an ya kula sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai karatu na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu addinin sa ya tabbatar mana da imani a cikin zukatan mu akwai wanda ya rubuta wasiƙa wancan satin na je na karanta wasiƙa shi ya ganni ne